الباب السادس في مفسدات الصلاة أما مفسدات الصلاة فزيادة ركعة أو سجدة عمدا وترك ركن من أركان الصلاة عمدا وتعمد أكل والشرب في الصلاة وفيها لو سلم من اثنتين وانصرف فأكل وشرب بطلت والكلام عمدا إلا لإصلاحها مثل أن يقول الماموم لإمام لم تكمل فيقول أكملت أو يسأل الإمام فيخبر والحدث والذكر الفائتة والكهكهة عمدا أو سهوا وزيادة مثل الصلاة فيها نعم وزيادة مثل الصلاة فيها وتعمد الكيء والسجود لنقص السنة والسجود لنقص سنة غير مؤكدة كالتكبيرة الواحدة والتشهد الواحدة أو لنقص فضيلة كالقنوت والسجود المسبوق وسجود المسبوق, وسجود المسبوق مع الإمام للسهو قبليا أو بعديا إن لم يدرك ركعة وترك السجود وترك السجود القبلي لمن نقص ثلاث سنن والنفخ عمدا والبكاء لغير, لغير خشوع والمشي كثير
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau insha Allahu ta'ala haba kamar yaro ana wani kwalkwakwar da hannu yau muna ashirin da biyu ga watan safar shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da uku hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da talatin ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da daya za mu ci gaba da karanta littafin sulamul hudati ila ma'arifati arkanis sala a darasinmu na biyar kenan za mu tashi albabu sadis albabu sadisu babe na shida fi mufsidati salati a can an yi bayani akan sharuɗan sallah daga sharuɗa na siha da kuma sharuɗa na wajabci ka dawo aka yi bayani akan arkanu rukunai ka dawo aka yi bayani akan farillai aka yi bayani akan sunnoni aka yi bayani akan makaruhai to yau za mu yi abin da idan sun auku a cikin sallah kai tsaye sallah ta lalace ba ta gyaruwa kenan yanzu ana neman ka ka zo da sabuwa shi ake nufi da mufsidatus salati ba magana kai kabliya ko ba adiya ake ba sallar ta riga ta lalace sai mala ya ce amma mufsidatu salati amma abubuwan da ke bata sallah fa ziyadatu raka'atin shine mutum ya ƙara raka'a ƙara raka'a au sajadatin ko sajada guda amdan da gangan ana dai wani rukuni mai sallah ya ƙara wani rukuni ya ba da misali kamar raka'a ko sujuda ko ruku'u ko abin da ya kama da wannan bisa ganganci to wannan ya bata sallah ziyadatu rukunin fi salati amdan yubtilu salata duk sanda mai sallah ya ƙara rukuni guda a cikin sallarsa da ganganta wannan ya lalata masa sallah kenan sai kawai ya sake wata ikama in ya sake wata ikama sai ya sake kabbara harama wannan shi abin da aka ɗora masa watarku rukunin ko barin rukuni min arkanis salati daga cikin rukunan sallah amdan da gangan haka kawai ya ƙin ruku'u to ko da guda ɗaya ne sallar shi ta lalace in dai da gangani in dai da gangani amma in bisa mantuwa ne to sai ya kawo raka'a in mahallinsa ya wuce sai ya kawo raka'a da za ta zamo madadinsa sannan daga ƙarshe sai ya yi ba'adiyya wata ammudul akali ko cin wani abu da gangan wa shurbi ko shan abin sha da gangan fi salati a cikin sallah duk sanda ka sha abin sha komi kankantarsa ko ka ci abinci komi kankantarsa to sallaka ta lalace in dai da gangan ne wa fiha Mala ya ce, A cikin abubuwan nan da ke ɓata sallah, lau sallama, da zai sallame sallah minis na taini daga raka'a biyu, bisa mantuwa, sallah ce mai raka'a hudu ko raka'a uku. To da ya zaman farko, ya yi tafiya ya gama madadin ya tashi ya kawo ciko sai ya sallame. A babin mantuwa. fa'akala har ya je sai ɗan samu abinci ya ci washe riba ko ya sha abin sha batalat to sallah ta lalace yanzu bai da dama ya ce ya dawo ya kawo sallah cikonta sannan kuma ya ba'adiyya lokaci ya riga ya wuce amma idan bai ci komai ba kuma lokaci bai tsawo ba to wani yana da dama ya dawo ya cika sallan sannan ya yi ba'adiyya wal kalamu amdan yin magana da gangan shi ma yana bata sallah magana wadda ba ta da alaka da sallah to idan ka yi ta bisa ganganci to wannan ya lalata maka sallah sai ya ce illa li islahiha sai dai in maganan na an yi ta ne domin a gyara sallar wasu abubuwa suka faru a cikin sallah waɗanda ke bayuwa zuwa sallar ta samu matsala to sai shari'a ta ba da dama cewa ana iya a yi magana kamar shi liman ko wasu mutane guda biyu da a kusa da shi mislu kamar an ya ƙulal ma'amumu mamu yawa limaminsa tambihi lil imami ga limaminsa lam takmul sallan nawa bata cika ba to waga kalma da ya faɗi tunda gyaran sallah ne babu komi ya ga liman kila wala Allah ya sallami sai ce liman sallawa ba ta cika ba to wannan babu komi sai liman ya tashi in ya gamsu da maganarsa in kuma yana shakka to sai ya tambayi adalai ne ya sami adalai guda biyu sai ya tambaye su su kuma adalan guda biyu ya halatta gare su su yi magana ko dai su tabbatar da abin da wancan ya faɗa ko kuma su ce ba haka nan na ba in kuma aka samu jama'a sun karkata akan abin da shi wanda mamun ya faɗa to liman koda yana ganin ba haka ba ne ya aji ra'ayinsa ya aji ra'ayinsa idan an samu tawaturi kila an samu mutum sama ga biyar wala Allah sun kai goma kowa ya ce sallah bata cika ba ko da shi yana ganin cewa a sallan nan ta cika to ya aji ra'ayinsa saboda can akwai ƙa'ida a tawaturu ya ƙata'ul khilafa duk sanda aka samu tawaturi na jama'a suka yi ittifaki akan wani abu to ya roshe saɓani eh sai a aji ra'ayin kowa a dawo ga ra'ayinsu to shi yasa can an ka ce liman ya bar ya ƙinin sai ya dawo ga ra'ayin jama'a haka musulunci ya tsara fa ya ƙulu sai shi ko liman ya ce a a kamaltu ni kan na cika sallata kai ke ganin ban cika ba ban cika ba to in yana da ya ƙini shi kenan sai shi ta batu ne in kuma ya samu shakka au alal imamu ko liman ya tambayi adilai guda biyu da muka ba da bayani fayi hubara sai a bashi labari shin jama'a mi a gaskiyar labari kamar yadda ya faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam zulere ni ya ce ma annabi sallan nan ba ta cika ba inda ya habba wahayi na an kai an ka ce a maishe ta kasar ba annabi ya ce shin abin da zulere ne ya faɗa haka ne suka ce haka ne sai annabi ya tashi ya yi kabbara ya cika sallah sai ya ba'adiyya to daga nan aka samu nassin cewa liman in ya samu shakka sai ya tambayi adilai to wannan shi ne saboda haka a ita ma maganan nan katta yawa ya duk abin da za su faɗa bai wuce jimla biyar ba amma in ya wuce jimla biyar to duk da gyaran sallah ne sallar ta samu matsala kuma saboda haka 'yan kalmomi ne ake son a yi amfani da su 'yan kaɗan ko ba kowa surutu zai yi ba da na ƙarshen sahu da na farkon sahu da na baya kowa shi a cika masallaci da hayaniya ba haka abin yake ba wa'inda a kusa da liman shi yasa ake son a samu ma'ilmanta a aje kusa ga liman ba jahilai ba hikima aje su babban hikima guda saboda su yi dabdu na sallar liman ba wai don kawai in liman ya samu matsala ya jayo su bala a'a su kiyaye yadda liman yake sallah ya yi daidai ko bai yi ba inda ya samu matsala sai su yi mai tambihi to jahili wanda bai yi karatu ba haka ba zai iya wannan ba sannan bisa kaddarawa in ya samu matsala wannan shine na ƙarshe to sai a samu wanda ke da ilimi ya ƙarasa sallah in jahili na kaga bai san ya zai yi ba to shi yasa aka ce a samu ma'ilmanta su tsaya kusa ga liman saboda su dinga haddace komi na liman in an samu matsala in ya bar wani abu wanda ke rushe sallah ko ya aikata wani abu wanda ke rushe sallah su za su iya ganewa in tana gyaruwa a yi sauri a gyara in ba ta gyaruwa kuma a samu mahitar da an kai kowa ya san ta yi to ba a bar jahilai kawai da ƙananan yara su zo suna abin da sun haka dama ba wal hadasu hakanan hadasi yana lalata sallah mutum ke sallah sai alwalar shi ta walwali to kaga dama ba a sallah sai da mi sai da alwala sai ya fi tsari ko riyi sallar shi ta lalace wa zikirul fa'itati ko kuma tuna kubutacciyar sallah wadda sallar da yake ta riga ta yi fauti eh kana azhar sai ka tuna ba kai asuba ba haka asuba kuma ta yi mi ta wuce to tuna ta ya lalata maka azhar din nan saboda haka yanzu sai ka juya kawai ka rama asuba ɗinka sannan ka dawo kai azhar waccan babu ta wal qahqahatu haka nan kyalkyacewa da dariya amdan ba mulmushi ba amdan da gangan ausa hawan ko bisa raukanuwa shi ma ya lalata sallah duk wanda ya kyalkyace da dariya a cikin sallah ko da gangan ko ba da gangan ba bai da sallah domin wannan ya nuna a wasan shi ya yi yawa wala ya haku fi salatihi illa mutala'ibun wannan wasa kawai yake yi ba ibada yake yi ba wa ziyadatu mithli salati fiha hakanan ƙara adadin yawan raka'o'in sallah ya zo a zahar sai ya raka a takwas ko magariba ya raka a shidda ko asuba ya raka a hudu ko da gangan ko da raukanuwa ta lalace to sai malam ya ce wata ammudul ƙai'i ko ya yi gangancin ƙaƙalo amai da ƙarfi da yaji ya jayo makansa amai yana sallah to wannan ya rushe masa sallah amma in rinjayarsa aman ya yi sallah na nan in dai bai sake haɗa wani abu ba bayan abincin ya fito daga baki kuma ya sake shigar da wani to wannan sallah ta lalace wasu judu da yin sujuda le naqasi sunnatin idan an rage sunna ghairi muakkadatin kuma sunnan nan ba mai ƙarfi ba ce akwai sunnoni da aka ware cewa in ka bar ɗaya daga cikinsu to babu shakka sai ka yi sujudu sahawi duk sunnar da ba ta cikinsu don ka bar ta kai sujudu sahawi to sallaka ta lalace saboda haka sunnoni ne guda takwas sina ne shina ne kaza jimani wa haka za ta ani malzumani to haka malamai suka kawo su wani malami a yawake su muna da asirru sannan muna da ƙira'atu sura dukkanin wa'annan sunnoni ne mu akadai duk wanda ka bari ciki to sai ka yi sujudu sahawi sannan shi nani muna da tahiyoyi guda biyu a tashahudul awwal lafazin ba zaman ba a tashahudul awwal wasani to kowannen shi sunna ce an gane ko amma sai in an bar su su biyu ake sujuda amma don kabar tahiya guda ita kadai an samu zaman to wannan babu kabliya tare da kai sai in kabar da lafazin da zaman duka ko ka zaman farko ba ka yi lafazin ba zama na biyu ma ba ka yi lafazin ba to anan sai ka yi kabliya amma in zaman farko ka yi lafazi ka yi zama lafiya lo ga na ƙarshe sai kan bance ba ka yi lafazi ba amma ka zauna salati ɗaya kai sai ka sallame to sallah ta yi to shine kaza jimani haka nan aljulusu da aljaharu shidda kenan to su ma kowannensu yana da ƙarfi duk wanda an ka bari sunna ce mai ƙarfi zaman eh zama daban lafazin tahiya daban sannan wa haka za ta ani kabarori guda biyu in dai ba kabara harama ba in ka bar su za ka yi sujudu sahawi ko sami Allahu liman hamida shi ma in ya kai biyu ba ka yi ba shi ma za ka yi kabliya to duk sunnar da ba waɗannan da an ka ambata ba in an barta ba a yi mata kabliya in kai mata kabliya sallaka ta ɓaci shine abin da malam ke magana nan katta kabiratul wahidati kamar mutumin da ya bar kabbara guda kacal to in ya yi kabliya babu sallarsa wata shahudul wahidati ko mutum ya bar lafazin tahiya guda shi kadai sai ya yi ƙabliya to sallashi mun riga mun gabatar da bayani ma kakka mai da mu baya to babu sallarsa to sai ce auli na ƙasi fadilatin ko kuma ya yi sujudu sahawi saboda barin musahabi mun yi musahabbai waɗancan da sun ka gabata to sai ya bar wasu daga ciki sai ya yi ƙabliya to babu sallarsa kal kunuti kamar kunuti da aka gabatar wasu judul masbuki haka cikin abin da ke bata sallah akwai sujudar masbuki ma'al imami tare da liman lissahawi saboda raukano da limamin yayi qabliyan aw ba'diyan wannan sujuda da ya da liman qabliya ce ko ba'diya illam yudrik raka'atan amma da sharaɗi shi masabukin ya zan bai samu ko raka'a guda ba kila ko da ya zo liman na tafiya ƙarshe aga shi bai da komi tare da liman duk abin da liman ya samu na naƙasu cikin wannan sallah bai shafe shi ba amma zai zauna a yi tafiya da shi ya samu ladan tafiya babu komi ko ya samu liman cikin sujuda to hawa yau dai kaga bai samu komi tare da liman ba tunda bai samu ruku'i cikakke ba sai ka samu ruku'u cikakke to sannan ka samu raka amma in ka samu abin da bai kai ruku'u ba to babu raka a tare da kai saboda haka baka yin komai yana sallamewa ko yana dukawa kai ba za ka bi shi ba in ka bi shi to sallaka ta rushe wa tarku sujudil qabli ko mutumin da ake biya ƙabliya wanda ƙabliya ta waje ba gare shi za a zo a yi bayanin ƙabliya ƙabliya ta waje ba a kai ne sai ya ƙi liman na ƙasa ga wanda ya rage salasa sunanin sunnonin da sun haka uku shi har ya wuce sunna mu'akkada ɗaya biyu har sun kai uku kuma ana bi ne ƙabliya bai ba kila bai karanta sura ba ya zo kuma bai yi zaman tafiya bai yi tahiya ba kaga mun samu sunna uku to wasu malamai sun ka ce sallar shi ta lalace saboda da a ce sunna biyu ce ya bari to wannan bai lalata masa sallah kamar misali a ce zaman tahiya na abbayya ba an gane ko bai samu yin zaman tafiya ba na farko ko da ya tuna lokacin sallah ya wuce to dama ƙabliya ce ita ba ta ɗaukar jinkiri sallar ta yi ba'adiyya ita ake cewa duk sanda ka tuna to sai ka kawo ta ko bayan walau ba da amin ko bayan shekara guda ne amma ita ƙabliya da zarar lokaci ya yi tsawo ka shagaltu da wani aiki ko cin abinci ko lokacin sallar ya fita to sai ka duba ka gani abin nan da ka bari sunna ɗaya ce ko biyu ko uku in sun kai sunna uku to sai ka sake sallan nan amma in sunna ɗaya ce ko biyu ko da mu'akkade ne to sallan nan Allah ya lau kuma ba sai ka yi kabliya ba wan nafhu da yin bushi amdan da gangan mutum yana sallah sai ya yi bushi haka to in dai da gangan ya yi to ya sani babu sallah ta don bushi a cikin sallah kal kalami eh da kai da wanda ya magana da tsaye a wurin malamai wal buka'u da yin kuka da wasu masallata ka yi amma la gairi khushu'in ba don Allah suke yi ne ba wasu don su nuna cewa suna da tsoron Allah to wannan kukan ya lalata musu sallah amma in kukanka na tsoron Allah ne to mugu tafarun an yafe ma tun kamin ka fara sallah sai ka goyi in to ba sai ka kashe shi ba ai ya halatta ka kashe shi a ba yi sai dai ka kashe shi sai ka sa dan wani icce ko hannu sai ka abin nan amma ba a bushi in ka busa babu sallah to Allah ya kiyaye saboda haka a kiyaye sosai in kukanka ka san ba na tsoron Allah na ba to wannan munafunci ne ka bari to abin ya zamo renin wayo sai haka duk wanda zai sallah wai kuka shi kai eh suna nan da yawa eh wasu daga cikin alarammomi za ka ga in sun kai ga aya wata aya sai su fashe da kuka to in na tsoron Allah na babu komi ko ba haka ba mu dai yanzu ba mu san zuciya ta yi ba shi ya sani ba mu cewa babu sallah ce babu cewa akwai ta shi ya sani in ya san tsoron Allah ya sa shi ya sani in kuma ya yi ne don riyo don munafunci ya sani wal mashiyul kasiru ko kuma tafiya mai yawa kana sallah sai ka dinga tafiya in dai tafiyan shine ya za akalla ta kai sahu uku zangonta to ya bata sallah amma in dan tafiya ce sahu ɗaya ko zuwa biyu saboda wata lalura kila ka je ne don ka cika sahu babu komi ko ka gyara sutura babu komi amma in ya kai misalin sahu uku to shi ma malamai sun ce sallar ta lalace saboda aikin yayi yawa kuma wanga aiki bai cikin ayyukan sallah wa qala hajibi to babban malamin nan da ake kira abu amrin usmanu bin umar almaliki alkardi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman malikiya malami ne na fiƙihu malami ne na nahau malami ne na sarfu ya rubuta littattafai guda biyu akan nahau da sarfu yana da alkafiya tana nan nahau ne sannan yana da ashafiya shi kuma sarfu ne yana nan to babban malami ne sannan yana da muhtasaru a ibn al-hajibi littafi ne da ya rubuta na maliki na akan fiqihun malikiya sannan ya yi sharhi ga muktasaru khalilan has sharhoha guda biyu to ɗaya daga ciki sai malam ya ɗauko mana maganarsa ɗaya daga cikin sharhin wa kathirul fi'ili ibn al-hajib ya ce aiki mai yawa mubtilun mai bata sallah ne walau sahawan ko da bisa ga raukanuwa an ka yi shi in dai aikin nan yayi yawa to ya bata sallah bi ma'ana aikin nan ko da shari'a ta yadda ka yi shi ka katili ma haziru kamar ya je kashe abin da yake jin tsoron ya cuta mai kila kunama ce ko maciji da sun ka taso mai an ba shi izinin ai ya kashe su a cikin sallah to sai zan wajen kashin su abin ya ja lokaci ko ya wahala sosai ya buga bai buga daidai ba sai ya tumai ya sake biya ta yi to wannan babu sallah saboda aikin ya yawa amma yana mai bugu guda sai ya mutu shikenan sai ya ci gaba da sallah ta au in ƙazi nafsin au malin ko ya je wajen kubutar da rayuwa da take batun haɗawa cikin halaka au malin ko dukiya kana sallah sai ka gama kaho zai haɗawa rijiya eh sai ka kyara mai magana ka ce mai kai gaban ka rijiya ya hannun dama ko kuma a kusa da kai yake sai ka je ka jayo shi to in tahiyan nan na da tsawo ta wuce kamar sahu uku duk da shari'a ta ce ka yi to babu sallah amma in sahu guda ne kusa da kai yake sai ka je ka jayo shi eh babu komi ko dukiya ce ka gaba rawo zai sacewa sai ka kan matsa ka ɗauko ta ka aje kusa da kai to shi ma in tafiyar ta yi nisa babu sallah babu duk da duk waɗanda abubuwa shari'a ta baka dama domin shi makahon nan idan ka bari ya faɗa rijiya to za ka biya diya kuma sai ka yi kafara kai ka kashe shi haka dukiyar na in ɓarawo ya zo ya kwashe ta wai kai tunanin sallah kake yi to za ka biya kayan mutane za ka biya kayan mutane to shi yasa shari'a ta ba da dama cewa ka yi wani aiki domin ka ba rayuwar nan kariya ko ka ba dukiyar nan kariya amma aikin in ya zan kaɗan to babu komi sai ka ci gaba da sallah eh? in kuma ya yi yawa to babu sallah hmm. eh. wajen tanki ko sai ya tahi zuwa za ka yi ka ba ta agaji in ka bari kare ya canye kai ka canye shi sai ka biya dan tunkiyar mutane ana samun haka nan kusan mazauni ƙauye na shi yasa ya ba da misali da na makiyaya to irin wannan yana faruwa saboda haka in ka dogara kan cewa aini sallah ne kai to sai ka gama sallah a ce to wane ya mutu saboda haka sai ka biya miliyan 90 da wani abu ko ka ba da raƙumi 100 sannan ka je ka yi azumin wata biyu mutatabi aini na'am Mm. Mm. Eh. Mm. Bisa wurin. An ka turbuɗe shi. Mm. Mm. Ya daɗe da mutuwa ko? Babu komi sallah ta yi. babu komi wari ai ba do wari an najasa ba sallah ta yi tun da dai an riga an gama ba sai an sake ba walƙalilu jiddan amma aiki ɗan kaɗan wanda shari'a ta ba da dama a yi kama waɗanga abubuwa da ya lissafa mugu tafarin in mutum ya yi shi an gafarta mai sallah na nan ba sai ya yi wani abu ba na sujudul ba'adi sai ba da misali walau kana bi salamin ko da ko sallama ta yi yana sallah sai ya sallama to babu komai aurar din koyan mayar da sallama eh in dai lafazin sallama ɗaya cewa alaikum salamu babu komi sallah na nan ko an zo ana ta kwankwasa mai gida yana sallah babu jama'a Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Dole. ko a raba biyu wasu su hita wasu su karasa sallah amma ka a bari gidan mutane ya canyi ka a bari gidan mutane ya canyi to shine ko kana sallah kawai sai wani ya zo yana ta buga abin nan shi ma don ka ansa sallama babu komi sallah tana nan ko ka je ka buɗe mai ƙofar ɗaki to in dai baka ba alƙibla baya ba babu komai to shi ibn hajibin yana ganin duk waɗan ibn hajib yana ganin duk waɗanga abubuwa ayyuka ne yan kaɗan kuma shari'a ta yi rangwame a yi su auli hajatin ko kuma yayi ne saboda wata bukata alal mashhuri kamar yana sallah sai hula ta hwaɗi shi kuma ba sun yi sallah babu hula sai ya duka ya ɗau abi ta babu komi bukata ce an yami sai ya ce alal mashahuri bisa ga zance wanda an mashahuri akwai malaman da sun ka ce bai da sallah amma shi ibn alhajib ya zaɓa kan cewa sallah ta yana nan don ka yi sallama babu komi don ka ansa sallama babu komi wal asalu to asalin abin da ya kafa hujja da shi fi haza akan wannan yace idaratun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama libin abbas an yamini wata rana an ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallah sai abdullahi sallar dare abdullahi dan abbas ya taso ya tsaya gefen hagunsa sai annabi ya jayo shi ya kawo shi gehen dama kaga wannan aiki ne kuma bai cikin afa'alus salati bai cikin ayyukan sallah to sai shi ibnul hajib da sauran malamai sun kai hujja da cewa duk aiki in dai bai da yawa mutum ya dan yi shi ya yi shi a cikin sallah sallarsa tana nan lafiya lau wa islahuhu sallallahu alaihi wa sallam kuma wata rana an ga manzo sallallahu alaihi sallama yana sallah sai ya gyara rida a mayafinsa an haga mayafi ne ya abin nan sai ya gyara shi ba'adal ihrami bayan ya yi kabbar harama to gyaran mayafi a sallah bai cikin ayyukan sallah amma aiki ne sai dai ba mai yawa ba ko to babu komai sannan na uku duk wannan hujjojin ibnul hajibi ne wa gamzuhu li aishata radiyallahu anha hina sujudi haka an ruwaito cewa wata rana annabi yana sallah cikin dare san lokacin ɗakuna ƙanana ake yi sosai saboda babu yalwa sannan lokacin kuma da daddare ne ga duhu ita kuma aisha tana kwance radiyallahu ta'ala anha to in zai sujuda sai ya ɗan tunkuɗe ta haka litadumma rijlaiha saboda ta naɗe ƙawahunta ya samu inda zai azago shi ne ya sujuda kaga shi ma wannan aiki ne amma duk waɗanga da ya lissafa maka ba a ruwaito annabi ya yi ƙabliya ko ba adiya ba to shi yasa ibn al-hajibi da sauran malamai masu fahimta irin tashi sun ka tafi kan cewa yin aiki a cikin sallah kamar yin sallama ko amsa sallama kana sallah mugu tafarun eh amma wasu malamai ba su goyi bayan akan haka ba wallahu a'lamu Allah shine mafi sani magana ibn al-hajibi ta kare eh a kai ku muna magana sallah kana magana mata ta bismillah
kana nan kana sallah sai zan kana nan kana cikin sallah sai ka ji sun gane suna tafiya ka ji
wa ka kuwa su matan ka kuka Hmm. kuwan mito akai to sai ka tafi kai mata agaji ka kai mata agaji ka haka ta kashe ɗayan mutane da kashe ɗayan mutane ka ka samu matsala ko yan sanda ma ba su kyale ka amma in ka je ka ba da kariya ka ga shi kenan shi rikicin ƙauyuka ɗaya da haka kwasuwa yana kawo nan mu ba mu da wayan ga abubuwa to Allah ya sauwaka Allah ya sauwaka rike ƙauye ƙauye ba a da cewa komai wafil muktasari ya zo cikin littafin muktasaru khalilin wanda ya fi shahara da lawali to in ka duba lawali za ka samu wannan magana a cikin kitabun sala a shaikhu khalil ya ce wa batsalat sallah ta ɓaci biƙitida'in idan an kai koyi biman da limamin da yake bana kafira bayan an sallami sallah sai ta bayyana ashe limamin nan kafiri ne ko yana wani aiki wanda ya fitar da shi musulunci kamar tsafi ko bautar wani allah ko wasu ayyuka dai da an ka sani na na kafirci no na yi shirka ne ba a biya su sallah kana bin mutumin da ya tabbata matsafi sallah ya ba za ka bi shi ba a tsahi ne a to ya za a haukata mutum da sihiri ba sai an yi sihiri ba sai an yi sihiri to in tabbayyana kafiri ne sai ka je ka sake sallah ba shi kenan ba a wai mara'atan ko mace bayan an sallame sallah sai an ga cewa mace ta tabba ku sallah to mu kuma a mazhaba mu mace ba ta limanci har ga yan uwanta mata bale maza eh au khunsa mushkilan ko wanda al'amari ne ya rikitar da mutane an rasa gane shi mace ne ko namiji to shi in ka bi shi sallah saboda ta iya yi wa fil haƙiƙa mace ta to gudun wannan wahamin shi yasa sai malamai suka ce dai haramun na a bi shi sallah ba wai mai al'aura biyu ta maza da mata ba shi akun sa mushkila mu sai in ya zan ya rikici an kasa gano ina ya firin jayi ko da mutum na da al'aura biyu yana da ta mata yana da ta maza to sai a kalla wanne ya fi ƙarfi na ɓangaren matan ko na ɓangaren maza duk wanda ya fi ƙarfi to sai a yi mai hukunci da can to wannan ba kun samu shikilin ba ne amma kun samu shikilan ko mushkilin shi ne wanda an kasa gano namiji ne ko mace saboda yana da al'auran mata yana da ta maza to ana samun ire-irensu au majinunan ko kuma tabbayyana limamin nan mahaukaci ne bayan an sallame sallah sai an ga ce muku wallahi mahaukaci na ba ku sallah to babu sallah aw fasiqan bi jarihatin ko tabbayyana cewa fasiki ne yana fasikanci da gabban jikinsa kila yana zina ko yana shaye-shaye ko yana sata ko yana ƙarya ko yana munafunci ko yana giba to in ka bi shi sallah sai a sake sallah ai mun fassara ko kuma kana mai da mu baya a mun fassara au fasikan bi jarihatin kakka lalata muna karatu ka bari mu yi karatu mara au fasikan bi jarihatin duk wani laifi wanda za ka yi da wata gaba ta jikinka to shi ake kira jariha to idan ya zan kuma laifin nan ya kai ga matakin kabira ko mutum ya dawwama yana yi ne to a malikiya ba abin wannan sallah domin ba adali ba ne da kuma sallah ana buƙatar wanda za ka bi sallah ya zama adali ne mutumin kirki Mhm. amma wasu mazahib ana ebinsa amma dai mu a malikiyance in mutum ya shahara da ƙarya kowa ya san makareci na to ƙarya fasikanci ce to ba a biya ta sallah in ka bi shi sallah ka sake sallah ko kuma tabbayyana mazinaci ne ko yana shaye-shaye ko yana liwaɗi ko yana sata eh kuma sana'a ce kenan amma in bai shahara ba abin bai yawa ba bai dawama abin kila ya yi ya tuba to wannan kaga shi kenan au ma'amuman ko kuma tabbayyana ashe shi ma mamuna ga wani liman Eh, ka bi shi sallah ashe shi kuma ga wani can gaba gare yana biya ta yi to kaga a gani amma in limami ne ya sake shi wasu malamai na ganin ya halatta ka bi shi ya samu raka a ɗaya ko raka a biyu liman ya sallami sai ka zo masallaci to sai ku kulla ya ta tayi amma in liman bai sakai ba to wannan malamai sun yi ittifaki kan cewa ba abi ne au muhdisan in ta'ammada ko kuma wanda adda hadis wanda alwallati ta kalle ko yake da janaba kuma da gangan ya zo ya ba ku sallah haka to babu sallah In ta- duk sanda kai ka gano kai da ka bi shi to sai ka sake sallah in ko ba ka gano ba can lahira Allah shi muku hisabi ya ci amanaka aw alima mu'tammuhu ko kuma shi mamun ya san limamin nan bai da tsarki sai ya bi shi sallah to kaga tun harko da ma ya riga ya sani to bai da sallah wabi ajizin an rukuni ko kuma mutumin da ya kasa kawo rukuni imma dai saboda ya tsuha ko yana da wani rauni wanda ka hana mai ya iya kawo rukuni cikakke kila bai iya ruku'u saboda yana da matsalar tsara ko ƙugu bai iya ruku'u yadda ya kamata ko sujuda a gado ana samu to shi ma duk mutumin da yake gajiyayye akan rukuni to ba a- ko an bi shi sallah sai a saki misali ka bi liman sallah sai ka bai ruku'u ko ruku'un da yake yi ba wanda shari'a ta ce ai ba to sai ka sake sallah au ilmin ko mutumin da ya zamo gajiyayye akan ilimin sallah bai san hukunce hukuncen sallah ba duk abubuwan nan da sun ka gabata shuruɗus siha shuruɗul wujubi fara'idu da arkanu komi bai sani ba jahilina to sai ka sake sallah don ba abin jahili sallah hmm? domin ai bai yi komi ba tunda bai san komi ba to shi yasa tun farko malamai suka ce wanda za a sa liman a nemi malami wanda ya iya karatu sannan ya san hukunci hukuncin sallah waɗanga abubuwa guda biyu sai sun haɗu in ka iya karatu ko ka haddace ƙur'ani amma baka san a hakamun salati ba to bai halatta a saka sallah ba don jahili haki ka san a hakamun salati amma baka iya karatun ƙur'ani ba bai halatta a saka sallah ba don jahili haki hawa yau dole sai ka haɗa guda biyu a ɓangaren ilimi kenan kana da ilimin a hakamun salati ya zan duk abin da sallah ke inganta ka san shi duk abin da sallah ba ta inganta sai da shi ka san shi abin da ke bata sallah ka san shi to wannan shi ake bukata ga liman malam kawan mutum shigo masallaci ya ga irin suna ba da sallah za a yi magana kansa bar gaugawa ai illa kal qa'id bi mithlihi sai dai ga wanda azzaunan ne irinsa kila gurmu ne to gurmu ya ba gurmu dan uwa ne amma gurmu to lafiyayye mai kawawu ba zai bi shi sallah ba eh
ko me irin Mm. ko ko da iliminsa to fa ja'izun ga irin sakan wannan ya halatta su ce can su yi ta yi ko kuma tsoho wanda ya tsoho sosai bai iya ruku bai iya bada rukuni da kyau to sai a tara mai tsafi ya ta ba su irin wannan sallah amma kai lafiyayye matashi to je ka biɗi mai lafiya a makawo lahiya lau yake a yi shi ya kawo amma da baya abin da zuwa shi na an ka ce ma makaho lafiya lau yake hmm me an matsalar makanta tana hana a yi rukuni ba ta hana ko tana hana wani makahon ma ai yahi mai ido wa bi ummiyin in wujira ƙari'un haka sallah na ɓaci in an ka bi ummi sallah shi ne wanda bai iya karatu bai iya karatu ba shi ake kira ummi ana samun su to in dai ga ƙari to haramun ne a bi sallah in ma an bi shi ba ta yi ba in kuma duk ummiyuna ne shi kenan su ta can su yi ta ta yi eh Eh, babu komi mm. Mm? ba ka bi ne sallah eh inda zaune yake au abdin ko bawa fi juma'atin amma fa in juma'a ce don sharaɗin juma'a sai wanda adda to idan bawa ya limanci juma'a juma'an nan babu ta saboda haka sai kowa ya yi azahar au sabiyin ko kuma tabbayyana karamin yaro ne sai bayan an sallame sallah sai ha gano ashe bai ma balaga ba don a malikiya yaro bai ba da sallah ga waɗan ga sallah wadda a farilla sannan kuma ga waɗanda ba yara yan uwansa ba sai can sauran mazahibu irin su almazhabu shafi'i su sun halatta cewa yaro in ya kai mu mayyizi ya kai sinnu tamyizi to ya halatta ya limanci in yana da karatu amma su malikiya sun ce a sharaɗin limanci sai an samu balaga fi fardin ga sallar farilla wabi gairi fardin ta sihu amma sun ce in sallar nan ba farilla ta ba to ya halatta yaro shi limanci Eh, irin tarawihi haka duk ana iya ɗauko yaro a bashi in ya san hukuncin sallah babu komi tunda ba farilla ta ba wahal tabdulu shin ko sallah na ɓaci salatu ko sallah na ɓaci bilahinin mutlaqan ga wanda ke kuskure cikin karatun qur'ani mutlaqan bisa wawaitawa ai abinda nake nufi da mutlaqan din nan fi surati wal fatihati shi da fatiha da sura kowace ya ɗauko sai ya yi kuskure to sai malamai sun kai sabani shi ya halatta abihi limanci ko bai halatta ba in an yi akwai sallah ko babu amma kuskure kala biyu ne akwai allahanul jali akwai allahanul khafi allahanul jali shine wanda ke bayuwa zuwa bata ma'anar aya ko bata ma'anar kalma to in mutum ya zan irin wannan kuskure yake shi malam ke magana ana to shine wasu sun kai saɓani shin da fatiha da sura duka inda yana ɓatawa babu komi a, akwai sallah akwai dama a bishi sallah ko ba za a bishi ba ko ko in ya zan ya iya fatiha da kyau amma bai iya surori ba in zai ja fatiha lafiya lau amma da ya tallaba sura kuma sai ya samu matsala to sai wasu suka yi tafsili wasu suka ce inda ya iya fatiha lafiya lau wajen surori na yake kure babu komi ana iya bi saboda karatun sura ba dole ba ne karatun fatiha addoli wasu kuma suka ce a'a ko da sura ne bai halatta ba saboda zai iya yiwa ya tallaba sura wata rana ya ma zage Allah da kuskure bai sani ba kama wajen alhamdulillah ya ce alhamdulillah to kaga ya zagi Allah eh ko iyaka na abudu sai ya ce iyaka na abudu aga duk wannan zagin ubangiji ne misali na na baku da fatiha da kowa ya sani to ana iya samun wannan hatta a ɗaiɗaikun surori amma shi allahanul khafi kurakure na tajawidi madda su idigami su izihari su gunna wannan dan liman bayyansu ba a cewa ba abi ne sallah in ka ce baka bi ne sallah to dan bid'a haki saboda haka ana magana ne akan allahanul jali kuskure wanda zai bata ma'anar aya amma in bai bata ma'anar aya ko shi din to ana biya ce sallah hmm? wala Allah kila yana iya yiwuwa yana da wajihi kamar misali al'imamu sibawai a ko sibawai ne kowaye ban iya tunawa akwai waɗanda suka halatta a karanta alhamdulillahi saboda itiba'in a kasarar lamun gadalun a ga lamun makasura ce to saboda itiba'i sai suka halatta a yi kasara gadalun ka ce alhamdulillahi ko ya ce alhamda lillahi to duk wannan ma'ana tana eh ba kowane kuskure ne ke bata ma'ana ba sai an koma ga malaman luga su malaman luga su za su tantance mana shin kuskure kaza da aka yi ya bata ma'ana ko bai bata ma'ana ba in yana da wajahu na luga to sallah na nan to sai an kiyaye eh to saboda haka wannan kenan galibi dai ya yi aukuwa kurakurai na nahau ko canza wasali canza harafi ga harafin da ake bukata kila ha ake bukata sai ga mai da shi ha ko ha masalan ko canza kalma madadin tana da ka'idodi na sarfu sai ka mai da ita da wata fuska amma kurakuran tajwidi to wannan bari mu kare bari mu gama saboda dai ba ka sa ai karatu yau to ai ba a ce ba tambaya nawa kai a wacce ba yi ka taɓa yin tambaya an ka ce ba a baka tambaya kana so ka hana mana karatu to ka bari an ƙare karatu ka yi tambayoyinka amma dai ka bari a yi karatu da yanzu mun gama karatun ga duk tambayoyinka sun tsaye da mu to sai ya ce autab tulu bilahinin fil fatihati ko tana lalacewa ne ga wanda ke kuskure a cikin fatiha kawai lafis surati banda wanda ke kuskure a cikin sura khilafun to wasu sun yi saɓani kamar yadda muka yi bayani wallahu a'lam to mahallin shahidi a kalli kuskuren in yana bata ma'anar aya ba kowane kuskure za a kalla a ce eh ma'ana ta canza ba akwai kuskuren da bai bata ma'anar aya saboda lugar larabci tana da yalwa hmm? hakan iya samu kalma kila tana da aujihu kalma guda ce amma ana faɗanta daban-daban da sigogi kusan ashirin talatin in ka ga dama ka faɗi kaza in ka ga dama ka faɗi kaza ana samun irin wayannan to sai faɗe ta ɗaya daga cikin lugogin tun da ƙur'ani ya sauka daga da luga hamsin lugatuhul hamsu na falkasiru ƙuraishuha wa jabihin namiru luga hamsin ƙur'ani ya sauka da su arba'in da biyu dukkansu larabci ne takwas ne kawai ba larabci ba ciki aka samu sauran logogi da ba larabci ba to kaga ƙur'ani yana da yalwa sosai to malaman luga su za su tantance mana cewa kuskurin da wani ke yi a sallah a karatu yana bata ma'ana saboda wanga abu da ya faɗi kalma kaza ba ya da ma'ana ba ya da mahalli a larabci bai da mahita eh amma canza wasali ba dukkan canza wasali ke bayuwa kamar da na baku misali ke bayuwa zuwa canjin ma'ana ba amma akwai inda in ka canza wasali kuma sai ma'ana ta canza an'amta in ka ce an'amtu ko an'amti kaga sai ma'ana ta canza amma can ka ce alhamdi ko ma'ana na nan in ka ce alhamda ko ma'ana na nan tare da duk ƙurra'u alhamdu sun ga karanta to sha'anin sallah dai ana buƙatan malami ana buƙatan malami malamin luga ana buƙatar shi wallahu a'lam Allah shine mafi sani to maganar Shehu Khalil da ya ɗauko daga cikin lawali ta ƙare to sai waɗanda aka karhanta bin su sallah mala yace tambihun faɗakarwa tukurahu imamatul arabiyyi lil hadirina wa in aqra'ahum an karhanta ba ƙauye mazauni ƙauye yayi limanci ga mazauna birni mutum ne ya taso daga ƙauye ya kawo ziyara wurin yan uwansa birni sai lokacin sallah ya yi to ko ya fi su karatu makaruhi na ya ba su sallah don bai saba da sallah birni ba sallah ƙauye ya saba da ita kuma ita ta zai yi Eh? Eh. to wannan makaruhi ne amma in ya yi kuma ta yi ba cewa an kai babu ba cewa dai an kai malamai suka ce an kyamata abin da yasa saboda duk wanda allima ana buƙatar ya zan su mamu suna ganin kima ta suna ganin kwarjini kuma yana da kamala wadda take cikakkiya to kaga wajen bangaren kamala tun wajen bangaren sutura da wasu abubuwa zaka ga akwai bambanci tsakanin mazauni kawai da wanda a birni to shi zai bayu sai mamun nan su dinga kallon kai, yanzu ya za a ce wai wane ba jiri jiri ga ta sai a dan dinga suka ce to shi yasa sai malamai suka ce an karhanta wa in a qara'ahum eh ko da ko duk ya fi su iya karatu ya bari in ya koma can ƙauye da ka gani ashe kuskure ne a je ƙauye a ɗauko lima a kawo birni abinda wasu ke yi ba daidai ba ne a amma ana ya ɗaukan na birni a kai ƙauye shi ɗan birni ya samu kai ne cikin ƙauyawa to shi ma an kai da son ya ba su sallah wa imamatul aqtai da limancin mai yankakkiyar gaba kila an yanke mai hannu ko kafa eh amma ba zaune yake ba ba rairahe yake yi ba shina iya tahiya amma dai gabar ta kille to makaruhi ne a bi shi sallah ga wanda Allah ya lau wal ashalli ko mai kambe shine wanda wani yanki na shi ya shanye ko hannu kila hannun ya shanye gaba daya ko kafa to shi ma makaruhi ne wa imamatul mutayammimi bil mutawaddiina ko kuma limancin mai taimama ga wanda ga waɗanda adda alwala to malamai sun ce makaruhi ne mai taimama ya ba masu taimama yan uwa ne sallah shi ko mai arwala ya ba masu arwala yan uwa ne sallah amma kana da taimama waɗanga na da alwala to makaruhi ne ka zama limamin su amma ya yi sallar ta yi babu komai wa imamatul muqimi bil musafiri ko limancin mazauni ga matafi shi ma makaruhi ne domin shi matafi abinda an ka sunanta mai yayi kasar to idan ya bi limami wanda an mazauni gida yanzu kuma wajibi na ya cika sallah kaga bin liman ya wajabta mai ya bar abin da sunna to shi yasa malamai sun ce makaruhi ne wa imamatu man yukrahu ko limancin wanda ake kyama mamu ne ba su so ne amma ƙiyayya ta shari'a ba wai haka dai abba su so ne kuma an tambaye su dalili ba su da dalili ba a'a wala Allah halaye abbai da nagari eh to kaga kiyayya su tana da dalili ko ba haka ba ko kuma wala Allah bai iya sallah ba kaga kiyayya su tana da dalili ko ba haka ba ko kuma bai da cikakken ilimi game da hukunci hukuncin sallah kaga kiyayya su tana da dalili to amma haka kawai ku aza mutum ƙiyayya ta banza ta iska kila saboda siyasa ko saboda wani ra'ayi naka kai to wannan ƙiyayya la mahallalaha ba ita ake magana ba ƙiyayya da shari'a ta yadda a yi ta shi kuma ya zo ya kahe shi wallahi bai barin ba da sallah tun da zaɓe ne an kai goza shi an kai kuma mutane ba su so ne kuma an zauna an gaya mai ga dalilan da yasa ba a san shi saboda haka in ba ku son liman to sai ku zauna ku kawo dalilin da yasa kuka ce ba ku son shi sai a duba shin wannan kiyayya tana da mahalli a shari'a ko shigantaka ɗaya ta eh in ba ta da mahalli sai a ce to ku yi haƙuri watarattubu khasiyin ko ɗauko wanda al'aura ta ta mutu al'aura ta ba ta aiki da sa shi limanci na ratibi na dindindin shi ma wannan makaruhi ne wa ma'bunin ko mai maganan mata shi haka wala Allah haka Allah ya halicce shi in yana magana sai ka je ka mace ta ka magana sai ka jiyo ka kalle sai ha gano ashe namiji ne haka Allah ya halitta ko kuma a shi ya kakala ma kai ne koyo ya yi ya dinga koyon maganan mata ya dinga koyo har ya iya to dukkaninsu makaruhi ne a sa su limanci na ratibi ba a yi na masallaci a ce su ne liman saboda haka wane kana da matsala kana magana ta mata saboda haka liman kuma ana son ya zama cikakken namiji mai maganan mata ko kaga yana da nakasu ko da haka Allah ya halicce shi akwai waɗanda halitta ne daga Allah ba koyo sun kai ba ba 'yan daudu ba ne haka Allah ya halicce su wa agalafin ko kuma wanda adda loba shine wanda ba a waka ciya ba to shi ma makaruhi ne a sa shi limanci na na ratibi na dindindin wa waladin zina ko wanda an ka haifa ba ta hanyar aure na shari'a ba zina an ka yi an ka haife shi to makaruhi ne a sa shi limanci na ratibi amma don ka shigo ɗaya ka gan shi masallaci zai sallah wannan ka bi shi a dai ba a cewa a gina masallaci a sa shi saboda yana da tambo wanda mutane za su dinga aibanta shi da wannan shi kuma liman abinda ake so ta abin da ake so ga lima ya zan duk waɗanda abba ya gare ya fi su kamala haza huwa al ya fi su kamala a ilimi ya fi su kamala a halaye na kwarai ya fi su kamala a wajen ɗabi'u ya fi su kamala hatta a wajen halitta yana da kyau bai da muni wannan haza huwa al duk in an zo limanci za a kalli waɗannan ba wai ilimi ɗaya ake kallo ba sai an kalli halaye na ƙwarai a kalli ginin halittarsa duk sai an duba in bai da halitta mai kyau sai shi hankuri kaddara ta daga Allah ta same shi sai a ba shi hankuri to duwayen na abubuwa ana kallon su to shi yasa mutumin da an ka ce ta hanyar zina an ka haife duk ilimi ne to za ka ga mutane wasu musamman jahilai to za ka ga suna aibanta shi da wannan tare da bai da laifin komai ko an yi shawara da shi lokacin da za a zina bai ma sani ba to amma tun da dai yana da tambo yana da abin da za a illata shi da shi mutane su dinga kyamatai to shi yasa sai malamai suka ce maka ruhi ne ko da malami ne wa majhulil hali da wanda ba a san halinsa ba shine wanda kake tambaya mutum na kawai ka ganshi masallaci yana sallah fasiki ne mutumin kirki ne dan zina ne yana da kaciya ko bai da baka sani ba majhulul hali na baka san hali ne ba to makaruhi ne ka bi shi hakanan makaruhi ne a sa shi limanci na ratibi kenan ana buƙatar wanda zai limanci ne ya zan sananne an san komi na shi haka ake buƙata limanci ba harkar siyasa ba ce addini ne tsayawa ake yi komi a auna a gani yawwa amma na farko ilimi ake fara dubawa a duba ilimin ƙur'ani a duba ilimin fiƙihu a duba ilimin sunna shi an ma'auni na farko da za a fara kallo sannan a dawo ga ɗabi'u halaye da hankali ma shi yana da cikakken hankali waɗanda za ka gansu ga su dai sama-sama haka to wannan shi ma na ƙasu ne wajen limanci wa abdin bi fardin gairi juma'atin haka makaruhi ne a sabawa limanci na wato na ratibi ga sallar farilla wadda ba jima'a ba don jima'a can an faɗa bai halatta ba wa amma hiya fala tasihu jima'a kan ba ta inganta bawa ya ya jagorance ta sai ɗa wa salatu bainal asatini ko yin sallah tsakanin ginshiƙai na masallaci irin abin da ake yi yanzu duk makaruhi ne domin za su baya zuwa kace sahu duk abin da zai sa sahu ya katse kuma ba a so ne makaruhi ne au amamal imami ko yin sallah can gaban liman an ce kowa ya tsaya bayan liman to shi ya te can gaban liman wai can zai sallah kuma liman yake bi irin abin da wasu ke yi a ranar juma'a to wannan duk makaruhi ne bila daruratin in dai babu lalura in masallaci ne ya cika ba inda za ka tsaya sai can babu komai kana da uzuri wa salatu rajulin baina nisa'in ko sallan namiji tsakanin mata ya zo tsakiyar mata ya yi sahu tare da mata wannan makaruhi ne munan ba mu da irin wannan amma sai ka tai saudiya eh musamman in ka- in kan makara harami ka zo baya baya kai can za ka ga wata ta zo kusa gare ka ta yi kabar harama a harami a kaba ko masallaci annabi don ana da wannan musamman in kan makara su can babu ruwansu da yake su ba su ɗau wannan abu wani abu ba Eh, ba ta ba da abuwa ka aje abin sallah ka ita ma ta zo ta aje nata haka suke yi eh ai ina ruwansu to wabil akasi ko kuma ita mata ta zo tsakanin maza ta yi sallah to shi ma makaruhi ne abinda ake bukata maza su zamo gaba mata kuma su zamo baya wannan shi ne aka yi zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zan sahu na farko na mata to shi ne a ƙarshen sahu na maza haka ake bukata an gane ba ciya za a yi a ware musu nasu ba daban a'a sahu za a yi musu can ƙarshen na maza sai a yi musu nasu haka ake yi zamanin annabi to su saudiya yana cikin dalilin shi yasa ba sa ware mata muna yadda muke a ce ai ga ɗakin mata ne wasu ma malamai sun ce bid'a ne Mm. to shi yasa su can saudiya sai suka bar abin alal asal alal asali in ka gama ci kusa gare ka to baka tahowa masallaci da wuri eh mashirci haki eh amma dai in dai kana tahowa harami da wuri to baka ganin mace kusa gare ka saboda da an samu raka'a ɗaya raka'a biyu zaka ga mutane sun cika wurin to dole inda zaka tsaya wurin mata na ba na kuna ba dama intaha wa fi hazal qadari kifaya a cikin wannan abu da muka kawo akwai wadatarwa liman nawwara Allahu basiratahu ga wanda Allah ya haskaka wato zuciyarsa inda akwai abin da ya shige mai duhu game da abin da ke bata sallah to iya abin da muka kawo zai wadatar da shi Mm. to ƙarshen babi na shida kenan wani sati in mun zo sai mu tashi albabu sabe bayani akan mawadi'us sujudul qabli za a yi magana akan sujuda ta qabliya idan sallar ta samu matsala to ya za a yi a dora ta eh? in matsalar bai kai ga lalata ta ba gaba daya to wannan shine ah, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah to